نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام نحن نسير في دروب الحياة ونتقلب على هذه الأرض فنحن بحاجة إلى وقفة نجدد فيها الإيمان في القلوب ونزيل عنها غبار الغفلة والذنوب علينا أن نجلس مع أنفسنا ونقلب صفحات أعمالنا لننظر فيها نظر فاحص مدقق لنصلح ما أفسدنا ونقتدرك ما فاتنا استعدادا لما نستقبله من الأجل المحتوم لكل ذي روح قال تعالى كل نفس كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنها الحقيقة الكبرى كل حي سيبلى وكل جديد سيبلى وما هي إلا لحظة واحدة في مثل غمض عين أو لفة بصر تخرج فيها الروح إلى بارئها فإذا العبد في عداد الأموات إخوة الإسلام نحن في غفلة الحياة وكثيرا ما نفادق باتصال أو رسالة أو إعلان في المساجد أو غير ذلك أن فلانا مات إما في حادث سيارة أو إثر مرض أصابه أو غير ذلك وقد كان قبل هذا في كامل صحته وعافيته مع هذا لا نتئذ ولا نتذكر مع علمنا بأن هذا واقع علينا لا محالة كيف نتجرأ على الله سبحانه وتعالى وأرواحنا بيده ونغفل عنه والموت بأمره وقد روي أن ملك الموت دخل على داود عليه الصلاة والسلام فقال له نبي الله من أنت فقال ملك الموت أنا من لا يهاب الملوك ولكن نؤمن بالقصور ولا يقبل رشوة عليك قال إذا أنت ملك الموت قال نعم قال أتيتني ولم أستئد بعد قال يا داود أين فلان قريبك أين فلان جارك قال مات قال ما كان لك في هؤلاء إبرة لتصيب إخوة الإسلام إلى الله نشكو قسوة قد أمت وغفلة قد ضمت وأياما قد ضويت أسلفناها في الغريات وضيعناها في الشهوات كم من قريب دفناه وكم من حبيب ودعناه ثم نقضنا التراب من أيدينا وعدنا إلى دنيانا وملذاتنا وعدها منها ذبح حتى وقت حتى وقت الدفن يشتغل بعضهم بالمكالمات الهاتفية إما اتصالا وإما ردا كأن شيئا لم يقع وفي طريق رجوعنا إلى إلى بيوتنا بعد الدفن تجد هذا يضاهب هذا وهذا يمازج يمازج زميله كأنهم منصرفون من الملعب إخوة الإسلام تذكروا وصية النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات فما ذكره أحد في ضيق العيش إلا وسعها ولا تعب إلا ضيقها وقد قيل من أكثر ذكر الموت فهو نعم الصلاة تعزيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت هو زلج ثلاثة تسويف التوبة وترك رضا بالكفار والتكاسل في العبادة أيها المسلمون اعلموا أن تدبر الموت لا يعني كثرة الحزن وطول النحيف مع الإقامة على التفريط إن تدبرنا للموت يجب أن يقترن بخوفنا من سوء الخاتمة والآبار بالخواتيم كما جاء في حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولما أظلم محمد بن منكدر الوفاة بكى قيل له ما يبكيك قال والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته ولكني أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم فالخاتمة الحسنة هي بغية كل آدم ولا يقتل بما هو عليه من الأعمال التي رأى حسنة وكان ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه لما مات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال جاء طائر لم يرى لم يرى على خلقه مثله فدخل نعشا ثم لم يخرج منه فلما دفن إذا على شفير القبر ثانية ولا يرى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فيا لها من خاتمة ويا له من مصير أين هذه الخاتمة ممن يموت وهو مد- وهو مدمن الخمر ومن يستمع إلى الأذان الخنيئة وهو ينظر إلى المجلات الهابطة أو يتعامل مع الربا أو هو يزني أو يتأحب لذلك أو يكون أمانته أو يكون شرعيته أو لا يشهد صلاة الجماعة في المساجد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما قيل بشاهد من قبل إنهم كانوا في شك مريب رزقنا الله وإياكم حسن خاتمة وتوبة النصر قبل الموت أقول هذا وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwan musulmi yana yi wa kaina da kuma kowasiya da wasu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma neman zan adalarsa wasiyar da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ita ce abin da Allah ya yi ka na farko da na ƙarshe a inda yake cewa wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yan uwa musulmi dan wani mai hankali wanda ya san abin da ya kawo shi rayuwar duniya zai ga cewa muna tafiya a hanyoyi daban-daban na rayuwa muna jujjuyawa a kan wannan ƙasa da Allah subhanahu wa ta'ala halice mu a kai. To batun da haka ne muna da buƙatuwa zuwa ga wata dakatawa da wani ainihin zurfafa tunani domin mu sabunta imani a cikin zukatanmu. Mu kusan da wata kura wadda take tarafkana kana da kura ta zunubai daga cikin zukatanmu. Wajibi ne mu zauna da kawunanmu, mu bubbuɗe takardun ayyukanmu mu da kanmu. Mai duba a ciki duba na tsanaki, duba na tantancewa, duba na ware tsakanin kwaya da tsakuwa. Sababin wannan da hikimar wannan domin mu gyara abin da muka bata mu da kanmu mu kuma kokari mu riski abin da ya kubuce mana ba domin komai ba sai don shiri da tanadi da kintsawa ga abin da muke fuskanta na wani ajali wanda Allah ya ya tabbatar da shi ga dukkan wani wanda yake bai duka shi Allah da kansa yake cewa duk wani rai mai tsantsanar mutuwa ne kuma lallai za a cika muku sakamakon ku a ranar tashin alkiyama duk wanda ya zamo an nesanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan ya sami babbar Allah ya sa mu dace. ‘Yan uwa musulmi, wani abu ne wanda yake tabbatacce mai girman gaske, cewa dukkan wani mai rai dole ne sai ya zama da shi. Kuma duk wani abu wanda yake ko na ɗan adam, ko na dabba, ko na bari ko ma menene wanda aka ce kana sabo ne. ba kwana tashi sai ya zama tsoho kuma wani abu ne ɗan takaitaccen lokaci wani abu ne wanda yake kamar rufe ido ko kuma kyautawar ido za ka ga cewa ranar adam ya fita zuwa ga wanda ya halice ta saboda ka za ka gabawa da ana kiransa malam wani ana kiransa alhaji wani ana kiransa mai matsayi wani daga wannan lokaci sai ka ji cewa wannan sunaye sun riga sun canza sai dai ka ji ana cewa marigayuwa ne ba ka sake jin wani lambobi na girma a rayuwar duniya ba tun ana shira shi a kullum a koma gida sai an yi sati a tuno shi wani lokaci bayan wata ɗaya wani lokaci a shekara wani lokaci ma sai an yi shekaru sannan a tunawa ne sai dai na jikinsa wanda suka zama dole yan uwan musulmi babu shakka ta wanda yake kallon rayuwarmu kama daga faɗi-tashinmu na gidaje kasuwarmu wajen sana'armu dandalinmu na zama sana'o'inmu na hannu noma da kiwo zai ga cewa babu shakka muna cikin wata rankana a rayuwa so da yawa za ka ji an yi ma'auke ta hanyar waya abubuwan ka waya ko rubutaccen sako ko sanarwa a cikin masallatai ko abin da ya kama da haka kamar gidan rediyo ko tv ka ji an ce wane ya mutu ko ta hanyar hatsarin mota ko sakamakon rashin lafiyar da ya same shi ko wani abu da ya kama da haka wanda kafin wannan lokaci za ka samu yana da cikakkiyar lafiya da gargashi yana kaiwa da kawowa amma duk da wani abu da yake faruwa a gabanmu ba ma wa'azantuwa ba ma tunawa tare da cewa wannan abin sai ya auku a kan kowa daga cikin babu makawa yadda ka zauna kai da ni ni da ku mu da su muka ce wani ya rasu suwa da sun rasu to haka mu ma za a zauna a fara labari a cewa da shi ma ya rasu to in kuma tabbatar haka ne me yasa muke ma Allah saurin ido wanda rayuka mu hannunsa suke muke rafkana daga Allah wanda mutuwan nan da umarninsa take kasancewa a rawaito asar cewa wata rana mala'ikan mutuwa ya shiga wajen annabi dawud alaihi salam annabin Allah yake cewa da shi kai wane ne sai mala'ikan mutuwa ya ce ni ne wanda baya shayin sarakuna kuma dogayen gidaje ba sa kai shi kuma wanda baya karkar cin hanci annabin Allah annabi dawo sai ce doke nan ashe kai mala'ikan mutuwa ne ya ce kwarai da gaske annabin Allah da dabin Allah da shirin sa sai ce a babu kuma ga shi ka zo mun ban gama shiri ba sai ce ya kai dawo ashe ina makwacin kawa ne ina ɗan uwan kawa ne ina makwacin kawa ne sai ce da sun mutu sai ce to ashe duk wannan ba zai sa ka ɗauki izina ba domin ya zama kashi yan wa musulmi lallai babu shakka duk mutumin da ya kalli ba tashin mu zai ga cewa akwai bushewar zuciya wadda ta mamaye mu da kuma rafkana wadda ta rage mama a cikin mu da kuma kwanakin da an riga an nade su dan abu kaɗan ne ya rage mun tafiyar da wannan rayuwa a cikin abubuwa na ruɗe mun tozarta rayuwa a cikin abubuwa na sha'awa da yawa da yawa wani makusaci ko uba ne ko ɗa ne ko aboki ko nan uwa na jini ko wani abokin alaƙa mun je mun binne shi mu da hannayen da yawa daga cikin masoya mun yi ban kwana da su mun kakkaɓe hannayenmu daga turɓa yadda muka binne su sai muka dawo zuwa duniyarmu da jin daɗinmu shi ne fi wani abubuwa muni za ka ga cewa hatta lokacin da ake binne mamaci sai ka ga cewa mun shagaltu da amsa waya ko dai mutum ya kira ko ya zama yana amsa kira ana nan ana binne dan uwansa ya ma yi nisa daga wannan kabari saboda haka ba abin da yake gabansa sai amsa waya ta tattaunawa da wani kai ka ce ba abin da ya faru a lokacin dawo mu zuwa gidajenmu bayan binnewa za ka ga wannan yana raha da wani wani yana tsokanar wani wani yana dariya da wani kai ka ce an dawo daga filin wasa yan wa musulmi mutum na wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ku dinga yawan tuna mai rushe jin daɗi babu wani wanda bai dinga tuna ainihin mutuwa lokacin da yake cikin kunci a ce sai ya cewa wannan kuncin ainihin ya ya zo ya rusu gare shi duk lokacin da mutum yake a halin tuna mutuwa to duk talaucin da yake ciki zai ji wannan ma ba talauci bane ba kukan daɗi yake duk lokacin da mutum yake cikin wata yalwa idan ya tuna mutuwa zai tuna cewa kuntatacciyar rayuwa ce domin babu shakka an karibin ta zuru an malamai sun ce duk mutumin da ya zamo yana yawaita tuna mutuwa to za a girmama shi da abubuwa guda uku abu na farko zai dunka gaggauta tuba abu na biyu za a azurta shi da wadatar zuci ko mai karancin abin da Allah ba shi zai gode ba sannan kuma za a azurta shi da karsashi a wajen ibada ba zai dinga ainihin san jiki yana kasala ba saboda ya san cewa ko yanzu ko yanzu ne duk kuma wanda yake mantawa da mutuwa shi kuma za a gaggauta masa abubuwa guda uku na farko jan kafa a wajen tuba na biyu rashin gamsuwa da rayuwar da ta dace da makamantansa duk abin da Allah ya ba shi sai ya haro sama sai ya ga cewa wannan rayuwar shi ya wuce wannan hajji sannan za a jarrabe shi da kasala da zan kafa a wajen ibada. ‘Yan uwan musulmi idan muna maganar tuna mutuwa ba muna nufin cewa mutum ya zama kullum a cikin bakin ciki da rashin walwala ba da tsawaita kuka amma kuma a daidai lokacin yana nan akan sakacinsa da rashin sanin ciwon kansa. Mutuwa tana ga shi ne kullum ya zama yana ba mai ce da jin tsoron mummunar cikawa duk abin da mutum yake yi ya dinga tuna cewa cika wannan ita ce abu mafi muhimmanci a ilimin wajensa kamar yadda muka sani cewa shi hadisin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda hadisin da manzon Allah ya faɗa mana shi akwai wanda zai ta abubuwa masu kyau har sai rayuwa ta zo ƙarshe Allah ya kiyaye sai ya zama an samu canjin al'amari babban tabi'i Muhammad ibn Munkadir lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya fara kuka sai ake ce da shi me yasa kake kuka ya ce wallahi ba ina kuka saboda wani zunubin da na sanna aikata ba a'a ina kuka ne saboda ina jin tsoron ya zama na aikata wani abu da nake gani mai sauki ne amma bai girman gaske ne a wajen Allah in wa musulmi kyakkyawar cikawa shi ne fatan duk wani mutum mai hankali kada mutum ya rudu da abin da yake gani yana aikatawa na ayyukan da yake zaton kyawawa ne Allah ba ya masa tilasta imam zahabi Allah ta ga gare shi ya fitar da asar daga Abdullahi bin Zubair yake cewa wato daga Sayyid bin Zubair a matsayin da babban tabi'i yake cewa yayin da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da shi da babansa ya rasu a Taif ana shirin yi masa sallah sai ga wani tsuntsun da ba taɓa ganin irin wannan tsuntsu ba mai kala da yanayi irin nasa ya zo ya shiga cikin makararsa ya ce da wannan tsuntsu ya shiga aka neme shi ba a gan shi ya fito ba yayin da aka zo ana cikin binne shi sai aka ji a gefen kabari wani yana karatu yana karanta ayoyin da zan karanta aka duba ba ga wannan mai karatu ba sai dai murya yana cewa ya ayyuka nasu mutmain ya ce wannan rai wata kike da tsatsiya ki koma zuwa ga ubangijin ki kina yardacciya abin ya shemawa ki shiga cikin bayina na kwarai ki shiga cikin aljanna ta wannan ko shakku babu kyakkyawar cikawa ce kuma kyakkyawar ƙarshe ya za mu kwatanta irin wannan cikawa da mutuwar mutumin da zai kasance ya mutu bai daina tafe ne da giya ba ya za a kwatanta irin wannan mutuwa da mutumin da kullum sai ya faru kaɗe-kaɗe na haramci da batsa ya za a haka irin wannan mutuwa da mutumin da kullum yake kallon hotuna na tsaraici hotuna na saman Allah hotuna na rashin mutunci ko kullum yake mu'amala da riba ko ya zama mazinaci a lokacin da zai mutu ko yana shan zai ci gaba da yin zina ko ya zama yana ha'inta amana da Allah ya bashi ko ya zama yana algushu da danniya ga waɗanda yake shugabanta ko ya zama cewa baya zuwa sallar jami'a a cikin jama'a ya za a mutuwa irin waɗannan ta zama irin mutuwa da muka ambata Allah yake cewa wa jaa sakaratul maut bil haqq magagin mutuwa ya zo da gaskiya Allah yake cewa zalika ma kunta min tahid wannan shine abin da kake ce ma kauce kauce kana bauɗe bauɗe kana ɗan dabaru babu wani face yana ganin zai iya kauce mutuwa Allah yake cewa wahila bainahum an sha makance an kanke tsakaninsu wa baina ma yashtahun da duk wani abin da suke marmari suke sha'awa a rayuwar duniya ko na abinci ko na tufafi ko na matsayi ko na marmar aure ko ma na ko mene ne daga mutuwa ta riga ta zo an shiga tsakanin mutum da wannan abun ko wanda ya mallaka ko wanda yake riba Allah ya ce haka nan aka aikata ga makamantansu duk kafin su su zo wanda sun kasance mutane da suke cikin shakku wanda yake ainihin mai tsananin gaske. Yan uwa musulmi, duk mutumin da mutuwa ba ta zama wa'azi gare shi ba, ba ma abin da zai iya zama wa'azi gare shi. Na tabbatar da cewa wa'azuzzuka a gidajen rediyo da masallatai a cikin kasar kasar duk abin da ya kamata su na wa'azi na gargaɗi na jan kunne ya kamata ya zama ya ja kunnuwanmu ya lausasa kunnuwanmu to amma za ka samu cewa kamar an shuka dusa mutuwa ita ce abu kawai da ya rage ya zama wa'azin da idan mutum ya ganta ko ya zita ya zama cewa ya shiga taitayinsa za ka ga cewa kamar yadda na faɗa wani lokacin da ake binne wani lokacin ma yake raha lokacin da yake kutsawa cikin al'amarin duniya za ka yi mamaki an binne mamaci da ‘yan mintuna a ƙofar gidansa tare da ‘ya'yansa sai ka ji ana ƙarƙashe dariya sai ka ji an ɗauko wani zance daban wanda ba shi ne ake zama saboda shi ba wani daga cikin magabata an je makabarta an binne wani ana cikin tahowa sai ya ji wani yana dariya a bayansa juya ya kalle shi ce kai yanzu muna kan hanyar dawowa daga mutuwa kake dariya ya ce to ba zan sake maka magana ba sai bayan kwanaki bai yi masa magana ba amma sai sanar muku zaton sai sama da bayan kwana uku amma yanzu abin da ciki da takaici ba ma abin da ya shafi makwata ba ƴaƴan mamashin da matansa wallahi bayan awanni in ka same su kai ka ce wani shagali ake yi ba mutuwa ce aka yi a gidan ba da yadda ake gwangwaje abubuwa ta ci da sha da raha da abin da ya kama da wannan a irin wannan yanayi ya za a yi mutuwa ta zamo dan kunne ta zamo taka burki ga halin da muke ciki sai da umar Allah kara masa yadda zoben da yake sakawa a hannunsa abin da ya rubuta a kai ka fabil mauti wa idan ya umar ya kai umar mutuwa ya kamata ta zama maka wa'azi a matsayinsa na wanda aka yi masa bushara da gidan aljanna amma kullum yana tuna mutuwarsa ni da kai a yau ba mu ajiye baki da ban ba wani ajiya ba in ma ka ajiye dan kaɗan ne amma ka fara da makala sai iya abin da kai saboda haka lokaci ya yi yankuwa mu dawo a cikin taitayinmu mu dawo a cikin hayyacinmu abubuwan nan da ake faɗa yau da kullum kamar yadda na faɗa wallahi saboda za a yi kai ma a ce wane jiya ya rasu ko wane shekaran jiya ya rasu ko an jima za a yi zaniyar wani ko mutum ya shirya ko bai shirya ba ko ya yarda ko bai yarda ba dama ba yardar ba ake nema ba yadda Allah ya kawo ka duniya ba tare da ka gama shiri ba ba ka san za a yi ba to haka nan kuma idan aka bukace ka ba wani dama da za a ba ka shirya in ka shirya ka shirya in ma baka shirya ba to tafiya dai in ta zo la ta'turu sa'atan wala yastaqdimun muna fata Allah subhanahu wataala ya mana kikkiawan karshe yan uwa musulmi wannan safiya na tabbatar cewa da dama sun waye gari da jana'izar ɗan uwa alhaji sabu abdullahi yasi wanda shi ne ma yake a kan kujerar shugabancin dattawan gama na tabbatar da cewa ya ba da gudunmuwa da dama gwargwadon abin da allah ba shi iko zai iya allah ya yi masa rasuwa zai da dare a asibitin amina kano kuma yau aka yi jana'izarsa duk yadda kake son sa ko kake ƙaunarsa to kun riga kun yi sallama daga yau illa abin da za ka yi masa alfarma shi ne kai masa addu'ar Allah ya ji kansa sai kuma shi abin da ya gabatar shi da kansa to yau ta haka aka yi Allah shi san an jima ta wasa ai Allah shi san a gobe kuma ta wasa ai to saboda haka ba matsala ba ce ta cewa ai da gida ce da lafiya kalau ba ciwon kai ba na kafa kun sha biyu a gidajen rediyo ba da daɗewa ba kaji an cewa da ya ina da jumu'o'i ba su wuce kila biyar ko shida ba ana maganan wani malamin asibiti ya zo yana jiran wasu a kasuwar kantin kwari kafin a dawo juma'a Allah ya karbi kayansa yana nan zaune yana jiran masu kantin su dawo ya sayayya bai zo wani Allah da ciwon da wani ya san ya zo da shi ba in ma akwai shi ne ba wanda ya sani a lafiya a gaban shi ina ji bai fi sati uku ba ana cewa an dawo da wata mata a cikin mota tana tafiya tana waya kafin ka ce menene kanta ya karkace ta riga ta mutu wannan ka ɗauka cewa yadda ya faru ga wadancan kai ma mu ma zai iya faruwa a kan kowa ba wai wani sakaci ne suka yi ba ba kuma wani wayo ne kai da kake da shi wanda su ba su da shi ba muna fata Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe akwai ɗan uwa wacce mu daga gabas Alhaji Garba wanda shi ba Allah ya yi wa yayansa rasuwa ina roƙon addu'ar ƴan uwa sai masa addu'a Allah ya gafarta masa ya bi ne kuka sai kula da bayan sa sannan akwai makociyar mu Hajiya wanda ita ma Allah ya waje kan ya tara suwa rana ita yau duk dai ga baki daya suna neman addu'ar mu Allah gafarta mu ƴan mamata nasu Allah ya bi ne kuka su Allah ya karbi bakuncin su Allah ya kula da bayan su mu kuma Allah subhanahu wataala ya mana kyakkyawan ƙarshe akwai yan uwa marasa lafiya irin su Abdullahi Koli wanda yake ta fama da ciwon ido jiya bayan da da Allah a fara mai uwar saka shafi addu'a da sauran marasa lafiyar da Allah ya san su muna fata Allah ya ba su lafiya Allah shi yaye damuwar su Allah sa rashin lafiya sai zama kafara gare su mu kuma Allah ya mu da lafiya ya ne mu da lafiya da ya ba mu yan uwa musulmi abin da muke ciki na rashin jin daɗi na sace-sacen yara kada mu taɓa ɗaukar ta wannan abin ya wuce wannan abin ya sake dawowa sabo a halin yanzu za ka dinga ji daga can zuwa can ana sace yara ƙanana maza da mata musamman wannan wata da muke ciki watan disamba wata ne na hada-hadar makiya allah kama daga wanda suke arna zalla da kuma bare gurbin musulmi na faɗa a shekarun jiya a karatu cewa kada mutum ya ɗauka wannan sace-sace sun tsaya a kan wanda suke arnan kudu a a hatabar gurbin musulminmu wallahi an kama da dama daga cikin musulmi na na arewa na kano wanda ainihin suke kafar ƙananan yara a wanda a kama makaho ne ma a unguwa uku da yaran a rungume a kan cikin su zai kai mutanen kudu Allah ya taimaka aka kama shi kafin motar ta tashi yanzu ina jin bai fi sati biyu ba wani bargurbin musulmi a cikin birni ya tare almajirai ƙanana yake sa su kawai ba su abinci ya saka su a mota ya tafi ya kulle su a wani gida sai bayan ɗan kwanaki ya fito da su Allah ya taimaka ɗaya ya tsugo daga motar ya gudo daga shi ake jin wannan labarin sauran masakin da suke ba har yanzu kuma musulmi ne wanda sun manta da ainihin lahirarsu su ne samu abin da za su haɗe su to ina yi mana nasiha nasiha mu yi kaffa kaffa da yayan mu faɗa ma iyaye mata su dinga kula da yara musamman an kula da cewa irin lokutan nan da an taho sallar juma'a da ake aikin yara ƙanana ya daga cikin lokacin da wayancin mutane suke amfani da shi wajen sace yara sannan lokacin tasowar yara daga makaranta ƙanana wani ma ɗan unguwa ne wanda yake mugu zai fake su ce su taho ya rage musu hanya akwai yar tazara tsakanin gidansu da makarantar suna ganin ɗan unguwa ne sun san shi zai je ɗauke su ƙarshe ba su wani mummunan abin da in sun sha a mintuna sun fi daga tunaninsu ya tafi ya kai su inda ya ga daman ya kai su akwai buƙatar lalle mu ja kunnuwan ‘ya'yanmu in ba ɗan gidansu ba in suka taso daga makaranta duk wanda ya ce zai rage musu ya kada su yadda duk wanda zai ba su wata alewa a hanya kada su saurare shi kuma sannan muna roƙo dan Allah ga ‘yan uwa dan a daidaita sahu suna da rawa da suke takawa mai kyau a wannan bangaren. A kwanan nan akwai wani gida da aka samu a sabon gari. Gida ne wanda yake ina jin yara sama da goma ƙanana an zo ainihin an yi kamfen ɗinsu nan ana jira lokaci ya yi a yi inda za a yi da su. Allah ya taimaka wannan a daidaita mai mutunci. Dama shi yana shakkun gidan. Wata rana ya ɗauko kaya Allah ya taimaka na mutanen gidan ne. Ya ƙoƙarin bari ya kama ya kama bahun ya shiga da shi idan sai gane masa abin da yake shakku kuma yara ne ya faɗa wa jami'an tsaro aka zo aka takume su to da Allah muna nema ga ɗan uwa ɗan adaidaita suna daga cikin abin da za su taimaka wa al'umma da addini su dinga kulawa da irin waɗannan wurare da ma wanda suke ɗauko yara su shiga da su a cikin abubuwansu za ku iya tuna cewa wancan yaro da aka kama na wajen hotoro a cikin adaidaita aka saka shi duk mutumin da yake da basira idan ya kalli fuskar ɗan kudu yakan da fuskan karamin yaron da ba ɗansa ba zai iya gane wannan ba ɗansa ba ne. Kun ga abin da ya faru kenan an kama wancan yaro har an sanya masa kaya na irin mutanen gudu. Allah ta ɗan unguwar mai basira ya kalli wannan yaron ya kalli wanda suke tare sun cewa wannan wani arnan unguwa ne kuma wannan ɗan wani gida ne. Ya kururuwa aka zo an kama su. To da Allah muna roƙo ga masu irin wannan sana'a ta daidaita don Allah su dinga kula da masu shiga abin hawansu da irin yaran da suke tafe da su da irin ungoyi da suke shiga irin wannan miyagun ungoyi domin ya zama sun kawo rahoto ga jami'an tsaro a ɗauki matakin da ya dace muna fata masu irin wannan mummunan manufa Allah ya gajiyar da su Allah ya fallasa su Allah ya karya mugun da mai su kuma Allah ka tsare mana ƴaƴanmu da dukkan ƴan uwanmu ƴaƴan waɗanda suke waɗancan miyagun Allah ya Allah ka fito da su Allah ka fara da zuciyar iyayensu ta gida musu da iyayensu Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka bar kyakkyawan ƙarshe shugabannin manya da ƙanana Allah ka riko da hannayensu Allah ka taimaka musu inda suka yi daidai inda su kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa marasa lafiya musulmi na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ni'imta mana ƙarin lafiya kuma ka azurta mu da ƙarin lafiyar da ka ba mu musulmin da ba su da abin yi Allah ka ware masu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya albarka ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki na kunci da damuwa ya Allah halin da muke ciki na fargaba da zaman dan Allah ka yaye mana ya Allah babu wanda zai iya sai kai Allah ka yaye damuwan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا اليك ردا جميلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين